إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن من صفات الأنبياء صفات لازمة لهم وهي صفات كمال اتصفوا بها وامتن الله بها عليهم وأمرنا أن نقتدي بهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ومن ذلك كمال عبوديتهم لله تعالى فهم أعبد الخلق لله وقد قال تعالى مادحا العبادة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال في كلامه أن داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وقال أيضا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ومن صفات الأنبياء التصديق بما أنزل عليهم فهي صفة أساسية في مهمتهم كأنبياء لله تعالى فهم أهل اليقين الثابت والفهم الثاكب والعمل الصالح ولا يرتقي أحد إلى مرتبة الأنبياء حتى يكون قد جاوز الصديقيه قال الله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وقال أيضا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا عباد الله ويعرف الأنبياء بخشوعهم في دعاء الله فقد كانوا أصحاب ثقة بربهم ومؤمنين بقدرته وعظيم قدره وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولهذا دعوه مخلصين له الدعوة في ظروف ظنها الناس مستحيلا ودعوه لكشف الكروب والدر والمكروه عندما تقطعت بهم السبل ودعوه عند النوازل والخطوب قال الله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وقال عز من قائل في هذه المرة يذكر لنا ما كان من شأن هذا النبي الكريم وكيف نجاه الله من ذلك ومن صفاتهم كذلك التوبة والإنابة إلى الله والتوبة ليست منقصة بل إنما هي صفة من صفات الكمال لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة رواه الإمام مسلم عباد الله والصبر أيضا من صفات الأنبياء الملتزمة لهم إن الله تعالى يقول إنا وجدناه صابرا وهو يحدثنا عن أيوب عليه السلام وذكر في إسماعيل وإدريس قوله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ومنها أيضا القوة والبصيرة في الدين وهذا يظهر في قوتهم في العبادة وتبليغ الرسالة كما قال الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار قال ابن عباس رضي الله عنهما أوتي القوة في العبادة والتبليغ وفي الفقه في الدين ويقول قتادة اعطوا قوة في العبادة وصبر وصبرا في الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن wala. dukan yabo da jinjina da godiya sun tabbata ga Allah mahalicci wanda shine madaukakin ubangiji sannan kuma salati da sallama da gaisuwa zuwa ga manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa babu shakka Allah madaukakin sarki ya aiko da annabawa mabambanta a lokuta daban-daban zuwa ga al'ummomi mabambanta sannan Allah madaukakin sarki ya baiwa waɗannan annabawa wasu siffofi na musamman waɗanda suka siffanta da su saboda su taimaka musu wajen isar da saƙonsa Allah madaukakin sarki kuma ya umarce mu a wurare daban-daban cewa mu gasgata su mu yi koyi da su mu bi tafarkinsu daga cikin siffofin da Allah Ubangiji ya bai wa annabawa akwai cikar kamala wajen kasancewarsu bayin Allah bayin Allah waɗanda suka tsayu akan bautata masa bayin Allah waɗanda ba sa sakaci da bautarsa bayin Allah waɗanda suka cika dukkanin umarnin da Allah ya ɗaura musu Allah ya ambace su ya yaba musu ya ambaci siffarsu ta bauta gare shi kama a cikin faɗinsa inda yake bayyana mana al'amarin annabu Dawud da ɗansa Sulaiman alaihi salam da Allah yake cewa o habna li Dawud da Sulaiman hakika mun yi ma Dawuda kyauta da ɗansa da muka bashi Sulaiman alaihi salam Allah ya ce innahu awwab ni'mal abd madalla da wannan bawa innahu awwabun lalle shi mai komawa ne zuwa ga Allah a koda yaushe hakanan Allah madaukakin sarki ya yabe su a cikin fadin sa walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin Allah ya ce hakika kalmar mu ta tabbata akan bayin mu sai ya kira su da suna bayi masu masu masu siffar bauta cikakkiya ce bayin mu kuma manzannin mu innahum lallai su waɗannan manzanni lahumul mansurun su ne waɗanda za mu taimakawa su ne waɗanda Allah zai ba da nasara a gare su a ƙarshen al'amari yayin wa musulmi har ila yau yana daga cikin siffofin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta annabawansa da manzanni da ita akwai siffar gaskata abin da Allah ya aiko su annabawa sun kasance suna da cikakkiyar fika aminci game da saƙon da Allah ya ba su da gaskiyar da Allah ya ba su da kuma cewa al'amari a ƙarshe yana ga masu gaskiya. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ba su siffa ta cikar yaƙini da siffa ta cikar fahimta da siffa ta aikata ayyuka na gari. Sauraka wannan mataki na gasgatawa babu ma wani annabi da zai wayi gari ya zama annabin Allah. sai ya zama cewa shi ɗin mai gasgatawa ne saboda haka zamu ga Allah ya siffanta annabawa da siffar gasgatawa a cikin faɗin sa wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya cikin suratu maryam Allah yace ka ambata musu wato a cikin wannan littafi naka ka ambata musu labarin annabi ibrahim lalle shi ya kasance mai gaskiya ne kuma annabin Allah ne hakanan kuma Allah ya ambaci a dai cikin wannan sura mai albarka ya ambaci Idrisa da faɗinsa, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya hakanan ka ambata musu Idris a cikin littafinka lalle shi Idris ya kasance annabin Allah ne kuma wato mai gaskiya ne hakanan Mujahid ibn Jabar Allah ya ƙara masa rahama ya fassara faɗin Allah da Allah yake cewa yas'alu sadiqina an sidqihim yace waɗannan arada bihim al'ambiya Allah ya ce zai tambayi masu gaskiya game da gaskiyarsu mujahid ya ce Allah yana nufin annabawa ke daga cikin siffofin da Allah ya bai wa annabawa waɗanda suke siffofi ne na ɗaukaka da daraja akwai nacewa wajen roƙon Allah da addu'a a lokacin da mutane suke ganin cewa kamar al'amari ya ƙure a lokacin da ake ganin babu wata nasara lokacin da ake ganin wato babu yadda za a yi a samu mafita annabawa sukan nace wajen roƙon Allah kuma sai ba su mafita Allah ya ba mu labarin annabu ayyub alaihi salam wanda ya rashin lafiya kusan shekaru goma sha takwas wanda sai da kowa ya watse ya ba shi waje amma bai gushe ba yana roƙon Allah yana addu'a har Allah maɗaukakin sarki ya yaba mushi da cewa lalle bawa ne mai haƙuri mai roƙon Allah inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab Nabi Ayyuba ya roki Allah madaukakin sarki kuma Allah ya yaye mishi bala'in da yake ciki. Wa Ayyuba idnada rabbah anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa 'adhab urkud bi rijlik hadha mugtasalun baridun wa sharab. Hakana Annabi Yunus alaihi salam wanda kifi ya haɗiye shi wanda a dabi'ance ai za a dauka rayuwar shi ta riga ta kare. Amma bai gushe ba a cikin wannan kifi yana faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin har ubangiji ya samu mishi mafita wannan kifi ya kasa tauna shi dole ya tirsa su zuwa ga ya taho bakin yashin da ke wannan teku ya aman shi a nan wajen fa nubida bil ara'i wa huwa saqi hakanan annabi ainihin wato yusuf alaihi salam wanda ya shiga cikin jarabawa mabambanta tun daga sace shi da ƴan uwansa suka yi suka jefa shi a rijiya sannan kuma aka kama shi aka mai da shi bawa da kuma sharrin da mata suka yi masa suka nemi su bata masa tarihinsa amma duk da haka bai gushe ba yana roƙon Allah har Allah ya bashi mafita haka nan zamu ga manzon mu alaihi salatu wassalam lokacin da ya shiga cikin damuwa iri daban-daban musamman a ranar yakin badar wanda kafiran makka sun riga sun yi gangan ko sun riga sun shirya cewa wannan yaƙi da za su yi suna da nasara saboda haka sai da suka yi bikin cin nasara kafin ma a fara yaƙin gashi sun ninka musulmi wajen ninki uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana yana addu'a yana neman dace da nasara a wurin Allah yana cewa ya ubangiji idan ka bari aka kashe waɗannan mutanen waɗannan sahabban shi kenan ba za a sake bauta maka bayan ƙasa ba sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya je ya same shi ya ce ya manzon Allah ka bar addu'an nan haka ubangijinka ya ji ka kuma ya amsa maka to haka annabawa suke da naciya wajen addu'a haka annabi nuhu alaihi salam lokacin da kafirai suka tasa shi gaba suna neman su ga bayan shi suna neman su halaka shi Allah yake gaya mana cikin suratul safat da Allah yake cewa walaqad nadana nuhun hakika nuhu alaihi salam ya kiraye mu fala ni'mal mujibun Allah ya ce madalla da mu su Allah masu amsa kiran masu kiran mu Allah ya ce wa najjaynahu wa ahlihi muka tseratar da shi da shi da iyayensa min al-karbil abu haka annabi zakariya da ya nemi haihuwa a wurin Allah haka annabi ibrahim da ya nemi Allah ya sanya albarka a cikin zuriyarsa da annabawa dai gabaki ɗayansu a cikin waɗannan addu'o'i na annabawa suna koya mana muhimmancin komawa ga Allah a lokacin tsanani a lokacin bukatu a lokacin da muke ganin komai ya riga ya lalace to Allah madaukakin sarki yana son bayi masu komawa gare shi dan ya biya musu bukatunsu a cikin tsanani da cikin tsananin nema matukar sun tsantsanta mishi addu'a har ila yau yana daga cikin sifofin annabawan Allah shine suna yawaita tuba ga ubangiji tare da cewa Allah ya tsare su daga laifuffuka Allah ya ba su isma amma da zaran sun sami wani yanayi da suka tsammanci cewa wato sun gaza wajen bautar Ubangiji sai su kama tuba izuwa gare shi. Al-Imam Muslim ya roto hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa innahu la yughanu ala qalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallama yace wani lokaci zuciyata akan dan sha makance mini ita wato takan dan dakata ta huta daga ambaton Allah. To wannan dakatawar da wannan huta wanda ta tsaye daga ambaton Allah shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ganin kamar tayi laifi ne ga Allah saboda haka sai sai ya ƙara yawan tuba ga Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da cewa ban daki ma idan an shiga an fito to a nemi gafara Allah malamai suka ce saboda wannan zama da kai a makewayi zaka zauna ba tare da ambaton Allah ba to yana iya mai da kai baya a wurin ubangiji haka annaba wannan suke da naciya wajen neman gafarar ubangiji da neman tuba zuwa gare shi duk da ya tsare su daga ainihin fadawa cikin zunubai har ila yau daga cikin siffofin da Allah ya baiwa annabawa akwai haƙuri haƙuri akan cutar wadda ake musu haƙuri akan damuwar da suke shiga ciki haƙuri akan kafircin mabiyansu Allah madaukakin sarki ya bamu labarin annabawa mabambanta da irin gwagwarmayar da suka sha a hannun kafiran zamunansu wasu an kashe su wasu an kore su wasu an kwace dukiyoyinsu da iyalansu wasu an yi musu dukan tsiya kama annabi nuhu alaihi salam wanda ya shekara ɗaruruwa shekara 950 yana wa'azi hasali kuma ba a yi imani da shi ba sai 'yan mutane kaɗan kamar shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda aka dake shi aka kore shi aka yi niyyar kashe shi a lokuta mabambanta Allah madaukakin sarki yana cewa hatta idza stay asar rusul wa zannu annahum qad kudhibu ko kuma qad kudhibu a wani tilawa din Allah yace ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin a cikin suratu yusuf alaihi salam Allah yace har sai an kai lokacin da annabawa da su da mutanansu a fassara sayyidatina Aisha take cewa su masu masu bin annabawan ne suke shiga cikin ya'as wato suke ganin kamar al'amari ba zai kai ga nasara ba Allah ya ce sai mu zo da nasararmu sai mu tseratar da wanda muka ga dama daga cikin bayinmu na gari su kuma kafirai mu riskar da su da azaba yana daga cikin siffar annabawa har ila yau shine Allah yana ba su kaifin basira da ƙarfin ƙwaƙwalwa wajen naciya akan ibada da fahimtar saƙon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah yake cewa wadhkur ibadana ka ambata musu bayinmu Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub Nabi Ibrahim da zuriyarsa Ishaq da Yaqub alaihimus salam Allah yace ulil aidi wal absar ma'abota ƙarfi da basira Ibn Abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa an ba su ƙarfin fahimta da kuma ƙarfi wajen ibada waɗannan jama'a masu albarka suna daga cikin siffofin da Allah maɗaukakin sarki yake ba da labari ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ambata game da annabawa da siffofinsu shi sa Allah ya mana umarni da mai koyi da su a cikin faɗin Allah cikin sautul an'am Allah ya ce da ya gama labarin annabawa ya kawo maganganu game da su sai Allah ya ce zalika hudallah wannan da kaji an ambata tace shari'a Allah yahdi bihi man yasha Allah yana shirtar da wanda ya ga dama min ibadihi cikin bayinsa Allah ya ce walau ashraku su kansu annabawa din da za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malu da ayyukansu sun lalace saboda Allah baya son shirka kuka Allah ya ce ula'ikal ladina hadallah waɗannan annabawa su ne waɗanda Allah ya shiryatar da su Allah ya shiryatar da su ula'ikan ladina atayna humul hukuma wan nubuwata fa in yakfur biha haula waɗannan su ne wanda muka bai muka ba su annabta muka ba su littafi da waɗannan za su kafirce ma annabta da littafin da mun ainihin wato darkake su ula'ika Allah ya ce fa in yakfur biha ula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafiri da za su kafirce da mun danka al'amarin annabta a hannun wasu waɗanda ba za su kafirce ba Allah ya ce ula'ikal ladina hadallah waɗannan sune Allah ya shiryatar da su fa bi hudahu muqtadi da haka kai koyi da shiryar su qul la as'alukum alaihi ajra kace musu bana roƙon ku wani sakamako game da isar da sakon Allah in huwa illa dhikra lil alamin wato zance ne don tunatarwa ga dukkanin bayan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik wa min wa min min al-amali ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا ومتي اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعلنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم خذ بأيدي رؤسائنا إلى ما تحب وترضى اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى اللهم اجعلهم صابرين اللهم اجعلهم صابرين راحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله